أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angwal karkara a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 11 ga wata na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da 23 ga watan hudu shekara 2021 a muna cikin tafsirin suratul hazab a jiya mun tsaya aya ta 42 insha Allah yau za mu tashi aya ta 43 kahin nan na game da tambaya guda biyu ɗaya yana cewa yana da confusion wai ta salloli na nafila na kayan farilla mana iya da matsala da yake da yake iya da kenan shuba ya kasa gano in ya zo azhar nawa ce biyu ce ko hudu ko ta asuba iya lakari da wani ana kiran su iya magana kan rawati a rawati nafiloli da suke da alaka da salloli guda biyar suna ana da rawati da kiran su a wannan ba su kaɗai ba ne ba nafila ta wuni ko da dare su sun zo da bayani a kansu na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya maganar cewa wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu a cikin wuni za a gina mai gida a gidan aljanna wannan fadala sananna kan wannan ruwaya to wannan malamai kan wannan saloli guda goma sha biyu da aka ce wanda ya yi su a wuni da dare za a gina mai gida a aljanna to an samu nafiloli da manzala yake yi ko ya tabbatar da su kayan sallar farilla ko bayanta inda a nan ake so ka samu sha biyu duk da cewa kalma ce mutsalaka a cewa duk wanda sa raka a goma sha biyu ta nafila ta ɗauwan ita kurin wanda salatin sallar raka a goma sha biyu ta ɗauwan nafila kurin ita to amma a cikin rawatibi ake samun su ita misali a zuhur rawatacin azawar nafila da take da alaƙa da azawar akwai ruwaya da ta zo raka'a hudu kayan azawar raka'a biyu ban azawar akwai ruwaya raka'a hudu kayan azawar raka'a hudu ban azawar akwai ruwaya ta bin umar biyu kayan azawar biyu ban azawar to amma ta ina za ka samu mai saukin samun raka'a goma sha biyu a rawatacin suna kawo raka'a hudu kayan azor raka'a biyu ba azor na shida kenan ko raka'a biyu ba magariba nawa kenan takwas kenan ko raka'a biyu bayan isha raka'a na goma kenan ko sai raka'a biyu ta tarka ta fajar nan ka samu sha biyu wani ala kullu halin wannan nafiloli da aka hudu na rawatib in dai ka samu sha biyu hudun kai kayan azor hudu bayan ta biyu bayan ta kuma akwai raka'a hudu kayan la'asar ranar salasalam ya ce rahimar lamar amsallar kamar a saka arba raka'a allah ji kan mutumin allah mai rahama mutumin da ya saka raka a hudu kayan la'asar ka na fila cikin makanta raka a hudu kayan la'asar kenan wannan shi ne kai dai ka samu sha biyu a wannan wuni gudu in ka samu sha biyu kana da cikakken bila ta musamman gidan aljanna wannan su ne rawatin kuma na fila ga wala'ana raka'a biyu zuwa takwas ga ya mulele na dukkan su na filoli amma an kana ne rawatib da suke da alaka da farilla wa'annan su ne imma hudu kayan azawar hudu bayan ta imma biyu kayan azawar biyu bayan ta imma hudu kayan ta biyu bayan ta ko hudu kayan la'asar biyu bayan magariba biyu bayan isha kuma ga biyu kayan asuba rakatul fajr su ne ake da rawatib sai magana ta tambaya ta biyu ta yau iya maganar mai wanda ciyarwa ta kama shin abinci zai ba da muti ɗanye ko kuwa da yi zai ba da musha wannan bayanin duk da aka yi talaƙin kalmar cewa wasu na ga cewa amma muti ka ba da yi amma abin da ya yi kuma kai da aka ɗauke ma azumi ana sabi da malaka cikin sabai da nake abin aikace iya wanda bai yi azumi tarawa yake ya tara ma gaba ɗaya ƙari ya tara miskinin talatin ko ba ɗaya sai ba su abinci gaba ɗaya kenan Allah kula da kowanne zai bada a kullun ƙarshen kowanne azumi abin da yake lahiya kurin kai abinci sai ci cikin sahih bukhari an rubuta cikin sahih ya cewa ka bada abinci hada nama miya da nama kun ci za a kur kenan a bada abinci falakin abinci kambacin azumi guda mai mai shayarwa ce mai mara tsoho ne wanda dai bai iya azumi abin da ya kamata kurin ya bada kowanne azumi ya bada fala guda abincin mutum zama guda wallahi a'lam yanzu sai ci gaba da karatu mu na suratul azab Allah muka ji aya ta 43 ta suratul azab bismillahir rahmanir rahim huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan وكان بالمؤمنين رحيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور أنا مكانة تمس إيماني الله سبحانه وتعالى كي شيني هو الذي يصلي عليكم وملائكته شيني كي مكو صلاتي kuma mala'ikun shi na muku salati abu ne sananne ruwa bin abi aliya cewa abinda ake nihi salatin Allah ambatan yaban bawa a wajen mala'iku Allah ya ambace ka ya yabe ka wannan kima da Allah ke ba bawa ita ce salatin Allah Allah ba kowa zai roƙa bai masu salati shi ga salatin da yake ta manzo Allah yana daga darajar shi sai a matsayin shi a salatin mala'iku ma shi ne addu'a da suke wa masu imani ta Allah gafarta musu nasu gidan aljanna abin sananne da nasin Qur'ani kenan Allah da mala'ikun shi suna yin salati ga masu imani kuma Allah shine yana wannan abun yan wannan matsayi yi furujakum min az-zulumati ila an-nur zai hudda ku daga cikin duhai zuwa ga haske na musulunci wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah ga masu imani Allah mai jin kai ne game da masu imani annabi sallallahu alaihi ya magana cewa Allah jin dan Allah ga bayi sama da jin dan uwa ga dan ka sai annabi sallallahu alaihi ana tahiya cikin wani abin yaki sai ga sai ga wata mace tana neman dan ta ta binan ta nema tana ta bincike can ne ta hango yaron ta cikin kamammu da ta dauko shi ta doka ta rungume ta ji dadi ne ta bayyana ta bunga wannan uwa shi zan uwa za ta iya sa ɗanta a cikin wuta ta ci haba ya rasulullah ya tola ya ce allah ya yi jinkan bayan shi masu imani sama da jinkan wannan ga ɗanta yana allah yana jinkan masu imani allah sama da masu imani ya ce tafiyatum yau mai تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala na ce man tahiyatum yawma yalqawnahu salam gaisuwar masu imani ranar da za su gamu da Allah ita ce gaisuwa ta sallama assalam nan daga cikin bayanin magabata shin ana yin gaisuwa ta tsakanin masu imani wanda Allah ka ta da'awa da'awa fiya subhanakallahu wa bihamd subhanakallahu wa bihamd subhanakallahu wa tayyatun fiya salam tayyatun fiya salam tayyat ma'ana gaisuwa yana aljanna ta salam to wannan ana ne gaisuwa duka wannan ta masu imani ake ni ita ce salam ko kuwa cewa Allah subhanahu wata'ala ya musallama ko gaisuwa mala'iku Allah ya bayani cewa wal mala'ikatu tadkhulu alaihim kullu bab salamun alaikum bima sabartum fa lam yaqbad dar mala'iku na shiga kowa kowa wurin yan aljanna suna musu salama salamun alaikum amincin Allah ya tabbata ga gare ku bima sabartu dalilin hakuri da kuka a duniya fa ni'ma qadar ma dalla kai mala'iku suna wa masu imani yan aljanna barka barka ku suna wa amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum dalilin hakuri da kuka a duniya ne ibadar Allah hakuri akan barin haram ma kowanne yayin hakuri ita kanta ibada yayin hakuri barin haram mutum ya yi da haƙuri kana kallon haram haram ne kuma baka da dama baka da halin kauce mata kai haƙuri saboda Allah ka barta eh kai haƙurin cin haram ga haramun nan baka kudi kaka ci ta eh magana kenan ita haƙuri kana kallon haramun ne amma baka kudi to kai kuma kaka ci kaka ci haram din ka haƙuri talaucin ka kuma ibada kanta ga yanzu zaman azumi ga zahiri ga komi kai haƙuri yunwa haƙuri ne haƙuri ne ta kowane bangare ya da shi a cikin rayuwa kenan suna musu barkanku bima sabartum dalilin hakuri da kuka a duniya muka ce wannan fa ni'ma uqbadda ma da ina muku barkanku da samun kyakkyawan ƙarshen gidan aljanna wannan haka yake dan wani dole mu ga magabata shin gaisuwa ce ta mala'iku ta Allah ce ko ce da akwai gaba ɗaya babu wanda bai muku sallama kuwa junan ku mala'iku su muku kuma ƙarshe salamun qawlan min rabbir rahim wannan gaskiya Qur'ani ya kawo gaba ɗaya ya shiga Allah zai ma kowa sallama aljanna gaba daya shi assalamu Allah tace salamun alaikum ma kare ba kenan shine cewa tahiyatu fiya tahiyatu tahiyatu yawm alqawm salam gaisuwar ɗan aljanna ranar zai gamu da su tace salam wa adda lahum ajran karima Allah ya ma'a aljanna tattalin gida na karamci shine gidan aljanna ya ayi wan nabi nan kuma Allah ke kira annabi kai tsaye ya ayi wan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira mun aiko ka a matsayin mai shaida ga al'ummarka ko mai ba da bishara ga wanda ya ba Allah shi na ake manzanni bashiran wanda zira ya ba da bishara ga wanda ya ba abin da Allah ya so sakamakon gina aljanna kuma da galgadin kashin wanda ya taka doka ta Allah shi ma ga azabar Allah shi ne ganin kashe kenan ya yi bishara kuma ya galgadi wa da'iyan ilallah kuma kana mai kira zuwa ga Allah kenan manzanni kira suke zuwa ga Allah haka aikin manzanni haka aikin masu zuwa ga Allah kullum shi wa'azi kiran ake kyautata alaƙar bayi ne da Allah mahalicin asalin dukkan dawa ta manzanni kiran bayi kyautata alaƙar bayi da Allah mahalicin ba yan tere bane bana masu da'awar ko masu wa'azin a zuwa ga Allah ne kullum abin da ake neman gyara alaƙar bawa da Allah shine kiran kenan zuwa ga Allah ne ba ga zuwa ba ga irin al'adama ta nan za ga mutane al'adama nan man yawan mutane malam kuma ake tsoro malam ake tsoro ba Allah ba sai tsoro malam kai malam ne hankali malam haka kurin an sa mishi aka malam ne kurin iya tsoron malam dan gudun wani abu daban kurin shi malam ke tsoro sai ta ka dauka albar da ya ga malam ga labi malam ne ba malam bai ke doka ba malam ba ake saba ma Allah ake saba ma Allah ake mada kenan kullum abun a gane Allah ne iya malam ba shi kashi in ba na ba kashi ba abin da kai Allah ya yi adama mata kashi kina ba mana kashi ma bashi kashi ba wannan mallam ariya mallam a bashi kashi ba koyi mata ba kiran zuwa ga Allah ke so muhimmancin da'awa ana neman kyautata alakar bayi da Allah ko da mallam kake shurare kuma soriya mutun karu a mallam wani wai kaza sai kaza a kullun abin da ake so abin da ake so shine wannan ta abin da ake wadi me ake ce maka kuma kullum abin da ake cewa wannan shi manuwa ka gane wajen gyara na gyara ka gyara na bari ka bari gyara rayuwarka ce ta duniya lahira don shi ne kiran Allah ga bayi sa bayi ne zuwa ga Allah zuwa ga Allah sa sa hanya ta haske ne shi ne kira zuwa ga haske na haske musulunci kullum ka kwamar fa'intar abin da ake wani kuma ka zama to ka samu wannan abin da ake wani ka kokarin yadda da zuciyarka ka yi kokarin kwatanta bin wannan doka ta Allah da ya ce a yi shi ne alkhairin shi ne wani wazi ba kuma ji wazi ba daɗi a ba wani daɗin wazi illa ake da shi shi ne mamancin kurin kurin an waɗi kaza na yi ka yi kokarin yi sai a waye gari kai mai shurare ne kai mai waɗin daraja a wajen Allah wani shi ne wani zama ake nan za a samu kai mai shurare ne ba ma almaji ba mai shurare ne sai ka bi abin da aka hori ka kyautata alaƙa da Allah ka yi mai waɗin kusa da Allah subhanahu wa ta'ala o Allah ba Allah ba ba wani ta wani wani dangin Allah ne suna mutanen Allah ne a me ba Allah shi mutum Allah ba wani Allah da ba kullum mai bin Allah shine mutum a wajen Allah ba wani ba ilimi ba ne ba kai ka kaza ba shi ba ne ba kurin wanda ya kusa da neman gyarar Allah ya kusa da gyara kashi Allah shi ne Allah ya so ba dan wani jikan wani almajiri malami ne kurin kokarin kusantar Allah shi kan bawa ya samu tsaya wajen Allah ya gaba jahili ne ba bai ilimi ba kam amma sai ya malamin daraja wajen Allah kwarai ba su kisa wannan yaran albulam wannan da ke malami ne gaskiya wannan yaran dan dan sarki wanda aka ji akwai mishi tsoho mai tsayin uban ya ya tsuba yadda ya kamata a samu halifa shi ya ce yanka daga turo yaranka za mu kwamshi wannan aiki namu aiki tsayi da jiko amma in zai tsaye kwarin matsayin sarki ne sarki turo yaran shi yaro yadda yake kai da kawo ainihin makaranta allah zama shi da wani rayu wani mai bautar allah in ya zo ne ya shurari wani malam ya shurari matsayin shi ƙarshen yaro ya so in ci wancan malamin shi mutum kwarai ya addinin shi haiba shawa sai ya tsaye a can har ta kai malam iya ga ya jima da yawa in gida a ce ana hana bugu ya jima da yawa karshe dai aka kowa mai dabara ta isa dabara da ya je ce malam tsare shi a shi ba kai bokar da tsare shi wanda wanda yana shi karshe dai muna magana wannan bawan wannan yaron ai shi ne aka samu jarrabawa ta asabu isa asabu da kudu an zo yaro iya kai da kawa a ran nan sai aka samu wata dabba ta huto ta tsare gari ta tsare hanyar askin sa ita ranar yaro ce to yau zan jarraba an gani da malam da boka waye a rasa yadda zai aksan dabbar ya ce yau zai gani in wannan abin zai zai gane malin da boka anan yaran shi ja ya bigi wannan ya kashe wannan dabba da ubangijin wannan rahar ko wanda anan kuma yaro ya kowa mamaki duk abin da aka saka shi yaro ya ƙarshe da yaro aka kamo shi aka binciki yaro daman shi da ya zo ya gaya wa malam ga abin da aka yi cika yaro ne ma yau kahini hai dan gaskiya yaro ce yaro kan da kan yi dan yaro ya ce yaro yaro ne yayin shi daraja amma aka bincike kaka kaka gwada ne yaro sha wahala dole gwada mala aka kashe mala kada karshe dai yaro ya bar ya bar abu da yawa na ban mamaki dalilin da suka yi imani muna magana kurin cewa almajiri mai shuraran karatu ko da ba malami bane ba sai malami daraja a wajen Allah in ya aikata abin da ake yi shi ne kurin a gane muhimmancin karatu ba kurin tara shi bane ba aiki ci kurin Allah iya alaka da bawa da tsoron shi ga Allah kurin Allah taimake mu da aiki kenan annabi kana kira zuwa ga Allah da uzumin Allah wa sirajan munira kuma kai matsayinka fitila ce mai haskaka ayyukan sallallahu alaihi wasallam zai gama rayuwarka tun duniya lahira yace wa bashirul mu'minin وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
na'am wa bashirul mu'minin Allah ba man dashi umarni ka bada albushir ga masu imani bi anna lahum min Allah fadlan kabira suna da tabbacin daga Allah suna da fa- tabbacin wata fadala ta musamman mai girma Allah ta tala ma masu imani fadala mai girman gaske shi ne gidan aljanna da haka wala ta tuɗi kafirin wala munafiqin wa da'azahu kakka ya da'a ga kafirai haka ga munafikai kakka musu zuciya su kuma cutar wasu ka kau da kai ka ta dame ka ba sa ima komi wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ka kama Allah abin dogara a- Allah ya isa zama abin dogara ga dimin dogara ga shi wannan cikin sai Bukhari daya cikin sahabbai Imam Ibn Asim ne wani ke tambaye shi sufa nan sai me kaga sufa ba a cikin ataura yake cewa na rantsi da Allah wani abin mamaki yace wa innahu la mawsufu fi tawrat yace na rantsin Allah shi ka ta taura yace manzon ta tarama a taura a rubuce wasu sufofin da Qur'ani ya ambata a taura a rubuce yace karanta wannan yace a cikin at-taura akwai ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran wannan kalma da rubuta ce haka ce at-taura tuba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hirzan lil ummiyin fa anta abdi wa rasuli samaituka al-mutawajjid ليس بفزل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا دفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المدة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا سلسل البخاري يتي التوراة من زعل أمي السفة دو إرم وسسفة في فناء القرآن وانا بنيتي كلمتها التوراة يكي أربوتي Allah ce ya aiwan nabi wani makaranta a zubo a ce ina arsalnaka shahidan mun aiko ka mai shaida wa mubashiran mai bishara wa nadirin mai galgadi wa hirzan al'ummiyin mai kariya ga laraba mana marasa mana wani bara mana wani ba su ikatu da rubutu fa an ta abdi kai bawa na ne wa rasuli manzona ne sammaituka almutawakkil na ambace ka almutawakkil ma'ana mai dogaro ga Allah yasa bi fazlin wala qalizin ba shi da kaushin hali ba shi da kaushin magana wala sakharun fil aswaq bai daga murya a cikin kasuwa wala da fusayat da sai'a bai daga bai mai da mumuna da muna nan sallallahu alaihi wasallam walakin amma ya afu ya gafir yana kauda kai yana rangwame wala kabitahu Allah Allah ba zai karbe shi ba hatta yuqima bil minnati al-awja sai Allah ya daidaita addini na musulunci da lalace sai mai da shi sak sai ya kai sun wata suna cewa la ilaha illallah Allah zai bude idanu makaihi ya bude idanuwa kurame da shi na sifa na mutane cikin taura a rubuce Allah ta mike mu shi da suka san shi da kyau da yazo ma suka san shi ne Abdullahi bin Salam yace da Annabi yazo arce Annabi yazo Madina iya zuwa ce da na kai shi sai daga kaman yace san mai da san dan haka da san shi ne malaman ahli kitabu da garin su san shi ne kurin duk abin da yake a taura su shi an waje ko na shi ci gaba
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نعم يا أيها الذين آمنوا ألا نكرم دي ماسك إيماني cewa idan nakahtul mu'minat idan kuka armi mata mu'minai thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna sai kuka sake su kahin ku kwanta da su shawa ko ka sake su kahin ku kwanta da su an karma arme komai an kare ba a kwanta ba sai ga wata matsala ko misali ta biyu ce zai yi a gida aka iya zai ya dauko ya dauko ya niya ta ce na ba a nan ba ne an sha samun haka da yawa da yawa na samun da tsale kowa mace ba sa amare na san da shi wallahi an yi ya je ya dauki decision an yi to kuma a gida ana rigima ba ta kaji da yadda yan buda ya tsale kowa ce ku koma yana ji wallahi gaskiya ga kada ta ku koma yana ji kuma ƙashe da da jabu ya ma kawasa akan sami wani so da yawa ko na abu daban ya gido wanda dai shi dai ya ga yashin arman shi ko an kula arman shi dai wani labari ko akan ta ne dai ce ya fasa din dai arman da aka fasa bayan an ƙari ko miji ya ga kurin ya sake yayi to irin wannan mata da kuka sake kahin ku kwanta da su Allah ce fama lakum alaihinna min iddatin ta'attaduna ba su da ba ku da wani haƙƙi ba malakum alaihinna ba ku da haƙƙi a kansu min iddatin ta'adduna'a na iddar da za su yi saboda rabuwa da ku nan kenan ana idda in an kwanta in ba a kwanta ba ka fasa kai tsaye kurin shi kenan illa za mu ga wannan matsayin idda da muke magana matsayin idda babu idda an aka yi saki ba kwanciya to yakan yi yanzu nan wannan arme da aka yi alababu labarin wanda arman da aka yi an yanka sadaki aka yi wannan saki har ya ba da ma'iyawa ko zai ba da jika kaza akwai halin da a bai ma yanka ba an yi arman da aka yi wannan saki Allah ta lajuna alaikum in talaqatum min nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu min farida ita mutihunna ko yace babu laihi la juna alaikum ba Allah yace babu laihi in talaqatum min nisa an kuka saki mata ma lam tamassuhunna aw tafridu min farida kuka saki mata kayin ku kwanta kuma kayin ku yanka musu salati nan kaga ba kwanta ba amma kuma bai ka salati ba to inda aka yi irin wannan saki an arme ba a kwanta ba ya saki ba a yanka sadaki ba ya ce wa maki'uhun a nan shi ake mutu'a ba a yanke ba jika kaza duk abin da Allah hore ya ɗora maka kamata wani kyautatawa ya ce Allah musulun ƙazar wa Allah maƙutar ƙazar mata'an bil ma'aruf ta haka Allah musulun ko ya ce a nan sai a kwatanta ɗan misali mai hali a gaskiya mai hali ne ya kyautatawa ta masu hali cikin mutunci ya ba ta yan kudi ne kyautawa yan kaya ne kudi ne ya ba ta garabace jiki Allah ba da wani shi ma talaka ne ya kama ta kokarin shi kuma Allah ce wannan muta'a wace wani abu ne kyautatawa ce da dimi a abun kware ne da dimi kyautatawa dan nuru Allah ce wal mutaqata mata wal mutaqata mata bil ma'ruf haqqan ala mutaqina Allah ce duk matar da aka saki akwai ta muta'a amma ce haqqan haƙar ta da mutaƙi ko haƙi nan ga duk masu tsoron Allah kenan akwai saki da za a saki ba a yanka sadaki ba kuma ka saki a irin wannan mutu'a ake amma ta wata zakatun muhunna amma da ce idan kuka saki kuka saki mata mun gaba an taba suna kahin kokonta da su kokarin farko kokarin farko da hunna farida anan kun yanka musu kun yanka musu abin sadaki to idan kuka yanka musu sadaki anan Allah ta farizku mafaratu Allah ta farizku mafaratu inda kuka arma mace jika hausa jika ɗari kuma kayan a kwanta ka saki to ana Allah ya ce bari su ma faranta ila ana kun zo ƙarshe ne kenan rabin abin da kuka yanka anan jika kai tsaye jika ɗari ka ba da ita kawana to Allah ya ce anan ta ci jika hamsin wannan jika hamsin ta ci kurin ba tambaya ba kurin hamsin za a ba eh dai duka ƙasar jikin ma duka ba ki gaba ɗaya ko ita ce ta bukata amma dai anan a da shari'a in dai kayan ka kudin to kai tsaye ta ci rabin kudi Allah ce to amma anan inda ake arme na shari'a an zo an yi tambaya an bada an yi komi an yi siga irin da ake dai sai misali ya fasa amma irin da na al'ada a je a yi maganar armi su ce sai Allah kai mu zarba amin Allah kai mu lokaci kaza ga sadaki an bada jika ɗari bakwai an bada kai sadaki jika ɗari bakwai biyu an bada a ce Allah kai mu zarba armi irin wannan yin wasa dole a ba shi kayan shi gaba ɗaya don ba armi ba armi ba ba armi na gani ya kwantar da ta ka gani da a gane magana na ana magana an yi armi na shari'a an ƙari sai ya wasa amma sadaki ne kai ya ga wata wata abu mara kyau ko ya fasa cikin ina dama dai kun in ya fasa kun kashi a gaba daya ba wani magana sadaki rabi na ana magana an yi shiga ne komai an kare amma sai ya fasa da kanshi ba ya fasa ba shi ya fasa kuma in ta fasa kada kuma ba magana dole a bashi kayan shi illa ne kuma abin da muke wuzara a nan hanzu kuma an kasa gano abin gyaran abu za a zo wajen almi don yaudara ta mutane ya ce sadaki jika ɗari biyu kudin kayan jika ɗari biyar kudi bakwai in suka amsa suka riƙe aka yi fiye-fiye ta bashi ko rama wanda zai ci a to ba bashi da ƙinshi na zaɓa ka jika ɗari biyu ka wani jika ɗari takwas kudi bakwai ɗari tara wannan yaudara ce amma kai kai da misa kai da ce man ba kudin kudin sarki ba magana kudin kada misa da wari misa da wari a bada gwale mu to wannan da yawa akan yaudar mutane kamar masa'ala shi kuma shari'a ba san koyi ba sai ya sadaki sai ka kudin kayan ta ce ka ta ta je gidanka wata ne to ka kaje ka kamshi kayan sai ka kamshi sai ka kamshi ra ka kamshi ra eh ka ka bada kudin kayan kace ka bada kayan kace da ba kayan ka dan ka take ta kaya kace to shi kuma sadaki sadaki da za ka zaka dinna maka sadaki da ka bada zaman wayo gaskiya sadaki ake mai da ba kudin kaya ba an ba baka so a yaudare ka to ce ni kudin kudin nawa ne kudin alƙa gaba da sadaki in miliyan ne gaba da miliyan gaba da in ma ta iya miliyan zaba eh amma take mun zaba amma studio take mun da shigan taka ta je tana kan wani a take iya da karamin ƙarfi yadda ke ta kafin hari ta aimeka ka kawo sadaki kudin jika da yaba kudin sadaki ka ka ɗari biyu wani kan tara an mata gado da matala da komai kayan komple an kai da gidanta can wata yace ta fasa ya ta rigima a ita ko akwai ta kashe talaka da bai kudin arman sai ta zama zaura ta ƙarfi sai ta ce ya ce ka ji ka mutum jika da yaba arme komai ya mata ka mata ka ɗaki kuma ta koma gidan shi wannan ya dora ce kuma mu muke da maza muke da kake da eh ya kamata a gane kullum haka ke ana kula da cutar mutane wannan gaskiya a hannun shari'a yi alƙali ce alƙali kun ce sadaki har Allah ce sadaki zaba rabi an ka haka in kuma kuma ta haka dai sadaki nan shi zai biya ka wannan kudin kai ba ka so gaskiya mu tsaya mu yi adalci a yi ko mutum zama masu hankali kurin a tsaya almin sak ka a yaudara gaskiya a tsaya almin sak kurin an zai almin almin kurin sadaki akwai mu da yawa suka biyu ana alami annan nan shi alami ya ce sadaka ji kan ribi ko minin guda ko an ce kudin kaya kaza ko sadaki akwai basi bisa ko kai ta ake da sadaki nan mushi alami sadaki miliyan guda ko shi ko a ce da kuma biyar ko da kuma goma an shayi ba wani a ce kudin kaya daban ko sadaki daban haka inda aka ce sadaki ji kan miliyan guda duk da aka fasa haka da bai mai da kare shi shi ne gaske magana Allah ta rike mu kenan ana arimin kenan ba a kwanta ba a saki amma ɓangaren idda babu idda to kuma bambancin in armi ne kai ba a kwanta ba sai ka saki babu idda amma an mutuwa ce kuma kayi an yi armi komi an ƙare an yanka sadaki an ba ta ma komi an ƙare kayan a kwanta irin armi da libya kudin saudiya haka ake ɗan libya kudin saudiya iya libya ya da kudi ko saudiya sai ce iya sa ainihi a garin su ta yi kudi sai ya ba da kudin tana nan a gidansu ko gidan uwayenta sai ya kaddara bai zama zai mutu to irin wannan alami ko ma'anan da aka yi alami ko ya kare ba a kwanta ba sai miji mutu to a nan yadda matar shi take jefan da ta tsaye ta ci sadakinta da abin da ya ba ta ta ci kuma ta ci gado ta mai idda haka musulunci tsara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a aikace an samu wannan rigima lokacin sahabban Abdullah ibn Mas'ud wasu sun zo suka ce ibn Mas'ud a garin wata mace an yi arme komai an kare kayan a kwanta miji amma su bai yanka mata saraki ba amma ya mutu ya za a yi ce da ba sani ba ibn Mas'ud suka koma suka dawo ita wala ba sani ba ita za a yi ita mun dole a yi dole a hukunci ya za a yi karshe dai ya ce zai muku hukunci da ishtihari na ina daidai abu ne daga Allah ina kuskure kuma daga shi ɗaya ne daga gare ni Allah kiyaye ya ce abin da za a yi wani mata ku je sadaƙin da ba a bata ba a diba mata ɗan uwanta a bata saka daidai abin da ake ba ake ba mata ɗan garin su ka ƙara ka alaƙi kuma a bata sadaƙi a bata mana ta yi idda irin ta mata masu mijin sai mutu kuma ta ci gado ya ƙarar magana aka yi kasarin wani zawa su ta ƙashe suka yi a wurin akwai wani sahabi ma ƙarfin nasa iya zama aka ibn zubair da ya kare sai ya ibn mas'ud wannan hukuncin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi ga wata mata a cikin mu baro abin tawashi haka aka yi mijinta ya mutu kayan a kwanta bai yanka sadaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba ta sadaki daidai na ɗan uwa ta ɗan uwa ta ci gado ta ta kaba abin da mutum ya ce alhamdulillah Allah mai katari ya yi daidai da abin da mazan suna mai kenan akan haka idan aka yi alme ba a kwanta ba an yanka sadaki an yi komi in ba a yanka sadaki ba ko an yanka matar da mijinta ya mutu ba a kwanta ba ita wannan kamar mata ce ta gida shi ma wani malamfiki suka ce alamutu kaddafur malamfiki mutuwa kamar kwanci ce kenan ta ci sadaki kuma ta yi ta kaba kuma ta ci gado amma in saki ne babu idda yanzu ma sai ka sake ta da sahe da marji ta kwana gidan wani yanzu ka saki sai wani da murya sauna ya jira eh ya jira da mu da ka sake jira bari yace to ga dawa dan ba idda bale shi ahana yau wani jiwaye ajiba jiwaye kaman ka ai waye amma ba wani ba an kare ba idda da ka saki kana ba da yashi kai ta koma gidan shi a ran wannan musulunci kin hakan su ci tsara yan wannan dokoki ne na ilimin kenan kudin allah mun tsarin zamantakewa kenan ɗan an yanka sadaki allah ce ka haza a ba ta rabi in ba a yanka ba kamata mutu a isa ne to ita kuma magana mutu da allah ya magana ko mataka da gida yau da kullum a iya mata kana kuna mata ya karɓuna zama kana mata yau da kullum allah kadara ka sake ta to shi ko allah ta mutalaka ta mata'an bil ma'ruf haka ana mutake duk matar da aka sake ita ba su yi lafiya mata kace gidanka take da to ba a so ka saka mata ta gidansu in ka saki mace a gidanka ta yi ta kaba ka ta idda ta kare in zai ta gidansu to wance ga wannan an ji an ji a zaurci na'am Allah baki da kware eh kai wanda ta da ne je da lalace mata kace an ce na tsohon mata wanda ka baki ka ba ta dan kudi da dan isani an tamuwa ka ba ta saka ta ranka zaka ba ta ta samu da gaggawa ta yi ado ba ta Allah ce wala ta ga wannan akwai haƙƙin Allah ce haƙƙin Allah kuma tsoron Allah ana so a yi kwarai je ku si mata ka zata gidansu kakkan wata bakin ciki gwarwa cikin mutunci a rabu cikin mutunci ta kare ida ta kare komi ka dauko abin da Allah wannan ka bata wannan gashi kaga wannan ko shi ne kana da mutunci da kai da ɗan uwa da ko da an san arabu cikin mutunci ba ganin ka gaban huska ba a sudun ka ko ina ne an san rabuwa ce da ka rabuwa amma cikin mutunci ka zo ka kwashe kayan ta kai da maka tura gidansu an je da zagi ka ma gogobare ta ka sa mata ma iya huska kaga wannan kaga kullum wannan nata iya kallon ka da wannan abu dan uwanta ne ubanta ne duk nata ya ma kallon wannan abu na muna da kai kuma nawa suke daga baya su komo suna neman a koma kuma abin da tauri haka amma haka cikin da Allah tsara haka bi ko ka komo cikin mutunci da komo ko ba komo ba dai har abada kana da mutunci kai da uwayenka da yan uwanta da duk nata kullum abu tsara mutunci shine rayuwa da Allah ta muke mu kenan ya yi wa nabi ya wa ladin amanu ya ku masu imani idan na katun mu'minat in kuka armu mata masu imani sun mallakatumuhun kuma ya kuka sake su min kabal an ta masu hunna kayan ku kwanta da su shine shawara ma'ana jima'i kwanci da su fama da kuma alaihinna ba ku da wani abu aka ku maza ba ku da wani haƙƙi naku akan mata min iddatin na wata idda ta ta duniya za su babu ta haka famati'uhunna kuma musu muta'a wasariyuna kuma mana ku sake su cikin mutunci sarahan jamila saki cikin mutunci Allah ce Allah tamke mu يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاق وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما نعم يا أيها النبي يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن من halitta maka mata kumatanka wanda ka biya sadaki wajen auren wa ma malakat yaminu da wanda mallaka ce kai kaga irin su safiya bintu huyai su juwairiya bintu al-haris wannan annabi samun sai a yaƙi kuma ya yantar da su ya arme su nan Allah zai ga mana idan Allah ya buɗe a zama matan da zai arma ta kone ɓangare an buɗe mai kowa wa'annan da aka jero wanda ka biya sadakinsu da wanda ka mallaka ta ɓangaren mallaka ta baiwa wa banat ammik haka an halitta maka arman ɗiyan ‘yan uwan babanka wa banat ammatik an halitta maka arman ɗiyan ‘yan uwan babanka mata sun unan ya ce mere ne asali a nan da san da ya zo damu duniya a kan tafari na yahudawa da kuma sakaki na nasarawa su nasaru su su da da fare su a wajen saro bakka arman mace sai tsakanin kai da kaka ba saro bakka amma ba ba ba arman gida ta wajen a wajen saro ba arman gida kwata kwata sai tsakanin kai da an kai kaka ba kun zaka arman bakka arman kuzin a wajen saro addinin saranci ba arman kuzin idan ne tsakanin ta tsakanin kai babu alaka kai ta kaka ba kun kan tsakanin kai ta su kuma yahudawa sai ka arman mata kanan ko mata wanka kai ka arman mata mata kanan ko mata wanka ko ɗaya kanan kai ɗaya kanan ka ɗaya wuta karama ba mata ba ɗaya kanan kuwa ka karama su hudawa ɗaya kanan ɗaya ka ce ne sai ka to su a wajen huda ko na to musulunci addini da katsakiya an ba ka dama ɓangaren duk ma'ana na ba na ta an mika duk ɗiyan kenan ɗin umar banka ku zinki ka ɓangaren wata wa ba na ta an matik da iya na dukkan ɗan uwan babanka amma ɓangaren mata amma mace ami namiji kenan bangaren uba ne kenan duk kuzinkinka na wajen ɗan babanka ne kanan shi kowon shi ɗan babanka ce ya shi ko kanwon shi an halitta maka armatiyarta shi ne kuzinki na wuce a nan ko ya ce wa bana ta halik haka an halitta maka arman ‘yan uwan babanka kenan bangaren uwa kuma ɗan uwan babanka ko kananka ciki ɗaya an halitta maka arman ɗiyar ɗiyarsu ɗiyar ma'ana amin ma'ana halikinka ɗan babanka kenan ɓangaren babanka namiji wa bana ta halatik haka an halitta maka arman ɗiya na ɗan uwan babanka mata kenan babanka akwai ɗan uwan mata da mata ko mata da mata ko suna da kashe babanka ɗan uwansa maza da mata an halitta maka arman ɗiyarsu na'am correct eh correct haka babanka an halitta maka arman ‘yan uwan shi maza da mata sai ce allaji hajjar na maka wa'innan wanda suka yi hijira tare da kai daga makka wa mara'atan mu'minatan in wahabat misalin nabi in arata nabi a yastakiha haka duk mace mai imani in wahabat misalin nabi in ta ba da kyautar kanta ga annabi sallama amma ba dole bane ba in aradar nabi an yastarkiha eh shi annabi in iya san armanta amma wannan abin khalisa talak min dun mu'minin mace ta ba da kanta kyauta ga wani annabi kai kadai kake da wannan doka kai kadai ne wannan kaida eh babu wani a cikin masu imani da zai haka babu arman kyauta ko sadaka a musulunci al'adunmu ne a ce an bashi an bashi sadaka ɗan sadaka ta wata ba ta ɗan sadaka kusan mu mai kayan sadaka rama kyauta da toga kakanninmu jahilci ne amma ki kyawar da zato da suke abin da ya karu ga aka yi ta arman ɗan sadaka har suke wasu su gane ba ruwa ya tabbatatta aka bata muku fahimta da zama ta bane adam ta amalu da mutala in mutum ya mutu aikin shi ya yanke banda aiki ko amma ka ce wani sun sani ko da ɗani bari ya maka ya maka adda ko to amma ko ilimi daga bari ya ka ce a wasu sadakatul jariya ya ce sadakatul jariya sadakatul jariya tun ne sadakatul jariya tun sadaka mai gudana sun ba sadaka jariyar turkin ya ce sadaka jariyar sadaka buduwa wannan fasar ta gurin su mai jin yabici ya sa ana ni ka yi sadaka mai gudana sadaka tun jariyar tun sadaka ma na da zama gudana wanda bayan da za ta aiki sun sa kayan masallaci kayan makaranta kayan rijiya ka za ta rika aiki bayan ka shi na ce wani abin ko ka mutu abin bayan ka to su wancan malaman akwai karancin karatu amma kun san addini ta suka fasar abin sadaka za ta jariya jariya jariya budurwa ta sadaka budurwa kun sai ba mana sadaka budurwa ko ba da sadaka aka saba mana sadaka yan mata gurin shi baban da yayin da zai samu zai samu aljanna ba shi da ta bilada baban ta haka yayi da Allah ya samu aljanna an ce an samu aiki shi kuma ba abu ba gane bane ba ana yin sadaka budurwa bane ba sadaka ce ne gudana aka gumin ba fasara gaskiya da kiyaye kenan haka yasa aka yi ta sadaka to gaskiya ba a sadaka mace ba a bada ta kyauta illa daga bayan baba sun fara ganowa sai uban ce tunzu abin zawa ne na ba ka sadaka sadaki he ba da sadaki ce to kan dam dama sadaki ya ba ya ba ki akan bacin ka kamar malai bane ba an ba sadakin ka amma amma ta kyauta ko ɗan sadaka ba a yi babu sadaka amin sadaka ko kyauta za mu ga kuma aikace annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya take magana kan shi Allah ya halitta mishi idan mace ta bada kanta gare shi ya karba amma shi kadai ne banda sauran masu imani na'am cikin sura bukhari ko sai muslim da ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam iya zaman cikin sahabbai wato ta jara rasulullah gaskiya ko na bada kai kun ta ba ta bada kai kanta in ya santa kada ma Allah ta yi ina da nabi Allah ya bayani in aradar na biyu an tankiya ba kuma ma kawo to nan ta ba da kanta ma annabi sallallahu biyar ne a ramata ba aka yi gum aka shu annabi ya kalle ta kasar sama ta ce kuma ta ba da kanta annabi ce kala ba bai mata magana ba sai cikin safe wani ya rasu da in ba ka da bukata ne da bukata shi ne bukata su da gara ne bai shi ko ne bukata ba ne na ce abinda za a yanzu kana da sadaki ya ce a a a yanzu ne babu ya ce to gaje ka nemo sadaki don za a bata ya ce annabi a yaje nemo ko da dirhan ko da zoben ya bakin gari gaje ka nemo ko muka ɗauke shi ya je kewaya kewaya kewaya dawo wala ce babu yan wasa ba ka suka rayu wallah kamar da kuma ba su kamar cikin aljanna ne hali da wadata da ake ciki a rubu yanzu anan ma wani anan ma ya ga miliyan guda anan ma ga miliyan guda ta bace ko anan alhamdulillah ta ga miliyan guda ba shi to can aka buga babu ya je dawo kuma ya san arma annabi tunzu abin da za a yi ƙur'ani ka kiyaye mai ka kiyaye na ƙur'ani in babu kudin akwai akwai ƙurani yawa ya karatu shi to shi alaran ma da ya ce yanzu abinda na sani ya san bakara na canzu abinda ka jefa wanda bakara haka haka aka yi bakara jefa mata shi ne sarki kaga ne ba ake tagu kaga inda ana yake ta dan ba wani kinka amma hiji komi hiji hiji wani effort hiji wani abu hiji ko karatu ma ake ne ce ko mata ya wani abu kina takaice dai ba almi kyauta annan sallar salama shi kaɗai aka ba wani dama mace ta ba da kanta kun babu wani wali ba ta kuma ya karɓa kuma shi ke na ƙari Allah ya ce kenan eh, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi idan mace mai imani ta ba da kyautar kanta ga annabi in arada annabi an sarki an annabi sallallahu alaihi annabin yayin niyyar aramanta khalisatan lakai kadai wannan abin yake gare ka min dun uri ban sauran masu imani Allah ta kada alimna ma faradna alaihim fi azwajihim umma malakat aymanuhum wannan Allah ce mun san irin abin da muka yanka musu na doka su sauran masu imani na mace hu sun Allah ta Allah amma kai naka daban ne su sauran masu imani bakin kudi ne ko kuwa baiwa ce mutum ya malaka da kuma babu iyaka amma mata hudi ne amma kai ko mata je kai nawa Allah baka dama kai da kai la yakuna alayka haraj dan kaka samu kunci ko dai a baka dama a bude ma kowa kai abin da kake so da mata da kake so dan da yawa nan ya arme wata mu'amala ce wata alaka ce an da miki duk abin da kake iya da ma'ana kan shi yace wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jinkai Allah gafarta musu kan ci gaba ترجي من تشاء منهن وتهوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
na'am turji man tasha minhun wa tu'wi ilayka man tasha nan ana magana ne ta alaka ma'alabi ana nihin mata da aka ambata wanda suka ba da kan ganar salama ko ne wanda aka jero kana iya karɓar wa- kana iya jinkirta wanda ka so ba na ka yi karka ma'ana ta tarar kanta ce baka bukata kuma ka armi wadda ka amshi wadda kake so ko kuwa nan iya magana ne ga ɗaukewa na sallallahu alaihi wasallama maganar wajibcin rabu cewa shi ne shi take tare sunan nabi wallahi Allah ma iya iya biya iya biya maka abin da kake so kenan an zaka dama hin da kaje tabbas ko ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi zabi shi ya ba kanshi Allah ba shi zabi amma tan shi inda ya ga dama ya je ya shiga nan ya shiga nan amma shi ne dan karamci dan san kanshi sai ya raba bai zuwa gidan bai zuwa gidan wannan da gidan wannan amma an bashi kowa a buɗe Allah bai kunta masa abu ba to dan an ce kenan ka jinkirtar da wanda kake so min hun daga cikin wannan mata wa tu'i ilayka man tasha kuma ka tattaro ka dauki wanda kake so in na kwanan ne in na zaɓin ne ko ne kowa tana buɗe gare shi wa man ibtaghaita mimman azata fala juna alayk da wanda ka dokan kaza kaza kaza ko wannan ko kamar wannan babu lai ko daya ba ta dan ka dauki wannan an matan suka bada kansu ka dauki wannan a ce ai ka ka ka cuci wata ka mata laifi ko ko a matan da ka dan arme ka jige wannan ba jige wannan ba ba ka wace ba illa da kama wata duk ɗaya ne fala tuna alai an dauki annabi kumci duk abin da ya kowa a buɗe an ba shi dama ya aru matan da yake so ko nawa in matan na shi ne na arme ya je gidan wanda yake so bai laifi dai ne ya je gidan wata kwana bai da wajibcin kwana raba kwana shi amma wani shi ne ya raba makan shi yake bin har da ƙasar rayuwar shi iya san gidan aisha su gano bai da iya bai da ya ce ina nake yau da su ce gidan wance gobawa gidan wance sun gano so yake yanzu gidan aisha mata suka ce gaskiya suka suka shawara mun ba shi dama ka je gidan aisha ta gaje ka jiya a can kenan iya buƙatar zama can gidanta gidan aisha wannan duk da kaga an ba shi dai amma ga tambayar su yake kuma su suka ce sun ba shi dama ta ce kenan na a takaice annabi an bashi kowa a buɗe wajen zaben matan ne zaɓo wanda yake so ya bar wanda yake so ɗan kwanan ne jigilar yake so ya bar wanda yake so duka dai babu fala juna alai babu ne yakan shi zalika adana an taqara ayunuhunna wala hazan wa yazanu bima tatawun yin wannan tsayi da tabaran salama an bashi wannan dama ta rashin raba kwana dan su matan zai yi ba su damar su yi warin ciki kasu damu dan Allah ne halitta mishi ba laifi bane kaso kamar shi ne bai kanta a Allah ba shi wannan dama eh kace bakin ciki wa yarda ne bi mata ta wannan kuma ko ce ta yarda da irin inda kaje kata ce kai laifi an baka dama kwana ɗabi za ka yi duk abin da ka yi kakka ga laifinka kuma tare cewa haka Allah ya tsara shi zai gaba kana gidan kakka samu damuwa ko ɗaya eh dan baka je gidan ta baka je gidan wanci wallahu ya'lam ma fi qulub Allah ya san abin da yake zakatan ku wa kana Allahu aliman hakima Allah kuma masani ne kuma haliman mai hakuri ne ya san komi amma sai kyale mutum ya taɓa nan kuma ya koma ya tuba da gafarta shi Allah kenan aliman ne kuma haliman ne ci gaba لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
in wani aya mun ji bayani a baya na mata na salama umatul muminin yanda Allah ya ba su wannan zaɓi su zaɓi duniya da rayuwar duniya ko Allah da manzan shi ko suka zaɓi Allah da manzon shi kan wannan aya kamar da Ibn Abbas aka sanar matar tafsir suke cewa wannan kamar sakamako ne biyu bayan aka ba mata annabi ta wannan sakamako yanzu Allah ya bashi ya bashi sun zaɓi Allah da manzon shi to shine yanzu Allah ya ce mishi la yahillu laka nisa min ba'd yanzu wata mace nan akan dokan sakamako aka ba wancan mata wasu na ɗaukan wannan mata da muka jero da aka ba na labari ma da ka ba sadakinta da bayi da ma ɗiyan ɗan wanka ɗiyan ɗan uwan babanka ɗiyan ɗan uwan babanka dole aka jero su ake ni ko ko ana ni wancan mata ba mafi yawan malaman tafsiri suna kan cewa an ba mata annabi wannan sakamako bayan sun zaɓi Allah da manzon shi Allah ya ce musu ya ce annabi la yanu laka nisa min ba daga yau wata mace ba ta halitta gare ka bayan wa'annan mata wanda a zamaninsu a lokacinsu aka saukar aka ba su wannan suka zaɓi Allah da manzan shi to sun Allah ya ce daga wannan matan su ne kullum matan bai halitta ka armo wasu mata wanda ba su ba wala an tabaddala bihinna min azwaj ko ka kai karauke ka canza na ce su an zana su su tara ko to wannan taran su ne kullum matan ka to kuma haka ba za ka ɗauke ɗaya ba ka canza wata a wajenta su ne dai wala ba a jaba ka husun hunna ko da kinsu ya bayyana wannan su ne matanka wanda aka ce su ne matanka ha a lahira wannan matan suka zaɓi Allah da manzan shi to Allah ya baka ya ce daga yau su ne kullum matanka ne duk da wannan cikin nasan suna ya tabbata cewa haka aya ta ɗilihi amma daga ba annabi kayan kayan mutu Allah ya bashi kofa damar yayi in yayi amma bi ba amma bi ba amma ai kada ni kenan bai halitta wasu mata waɗanda ba wannan ba ba su halitta gari nufin suna suna ba labarin shi to tsaya da su kenan wata mace ba ka kawo wata ba kuma la'an ta badala bihin min azwajin kuma ba ka canza su ba ka kawo wata ka dauki ko wata ka sa wata a wajen ta ba kai ba kuma la'a ajaba ku tununa ko ko mijinta furu shikenan wannan sai shi ba illa ma malakat ilmuka sai abinda dama ka ta malaka wannan magana baiwa wannan kuma dama ko ma sauran masu imani baiwa ba ta da iyaka ce kaɗan bai in baiwa ɗari ce za ka ce wannan kana dama ta ce wajen sa'a ko bayu kenan sai abin da dama ka san mallaka na bayu kenan wannan amma wa'annan mata naka wanda suka zaɓa da manzan shi su ne matan ka kur ka ka amma wasu in ba su ba ko mun kyan mace kuma kana allahu ala kulli shay'in raqiba kuma allah mai kiyaye komi ne ya san abin da ake aikatawa الله تبكينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته